بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله أنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى da ya sake ba mu dama inda za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah yau za mu karanta hadisi na talatin daga cikin arba'un hadis bismillahir rahmanir rahim al hadithu thalathun an abi sa'labat al khushani rasum ibn nashir radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها تولى حديثي da aka samu daga alhamdulillah daga abi sa'laba al-khushani wanda shine Yusuf ibn Nashir wannan sahabi yadda Allah tabbata a gare shi yace kana min mashahir as-sahabati yana daga cikin shahararrun sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وممن حضر بيعة الرضوان كما ينا daga cikin wanda suka halarci mubaya'a wanda annabi da sahabban shi da ake mata bai'atul ridwan wai bai'a ta yardan Allah saboda yardan Allah da Allah ya yarda da su saboda bai'an nan da suka yi wanda aka yi ta tahta shajara kalkashin uwar itti sanata 60 min al-hijra shekara ta shidda daga hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sababu hadhihi al-bai'a kuma dalilin da aka yi wannan mubaya'a tsakanin annabi da sahabban shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما أيكي سيرا دا أمس الله صبت أغريشي خرج بألف وأربعمائة يافت دا متن دبو دا دلي هدو وقيل وخمسمائة كوكما أكثر دا دلي بير لزيارة البيت سبب زيارة لكن الله فصده المشركون سي مشركي ستتري النبي صلى الله عليه وسلم سكا هناش فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika musu sayyidina Usman dan Affan yadda Allah ta tabbata a gare shi li yuballighahum dan ya isan musu annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shi annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi lam ya'tihim muqatilan wala muhariban bai zo musu ba da niyyar yaƙe su ko da ya yaƙe su ba da wannan bai zo wa inna ma ja'ahum za'iran lil bait wanda shi ya zo musu ne dan ya ziyarci Ka'aba wa mu'azziman lahu kuma dan ya girmama Ka'aba فحبسوه عنده سيسك تسألي سيدنا عثمان أو جنس فأشاع إبليس لعنه الله تعالى سي إبليس ألا يلعنتيش سي يا يا سي يا أزنتي أنهم قتلوه تي واسو مشركي سنكشي سيدنا عثمان ورفع به صوته كما إبليس يتقى مريشي تهدي ينا تقى ينا تهدي ينا تأي مشركي سنكام سيدنا عثمان سنكشيش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك sai wannan labarin ya iso ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yace la nabrahu hatta nunajizahum harba annabi ce ai ba za mu bari ba za mu bar nan ba ba za mu gusa ba har sai mun kai musu harin yaƙi sai mun kai musu yaƙi wada'an nasa kuma annabi ya kiran mutane inda shajarati a wurin uwar icce ilbai'ati alal mawt dan su yi mubaya'a akan mutuwa su yi ma annabi alƙawari cewa sun ba da ransu ko da kashe su ai akan yakan kafiran nan da za a yi saboda an ce ma annabi sallallahu an kashe mishi sahabin sayyidina Usman duk da cewa shedan ne ya yaɗa wannan magana daga ƙarshe za mu ga cewa ba a kashe sayyidina Usman kin ba shikenan fattafaqu sai sahabba annabi suka yarda ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yarda jeniya da annabi tsira da aminsa Allah tabbata a gare shi ala an ya mutu cewa sun ba da ransu cewa ko da za su mutu wala yufirru min muqatalati ahli makkah kuma ba za su gudu ba daga yakan mutanen makka ولما سمع المشركون بهذه البيعة فعند مشركي سكا يوانا مبايع أدى النبي يد صحبان شي خافوا سيسكا دي صورو وأرسلوا عثمان رضي الله تعالى عنه سيسكا أيكو سكا سكو سيدنا عثمان يبدا الله تبتا أجريش وهذه البيعة إذا كمونا مبايعة إذا ودى نزل قوله تعالى ودى فدن الله madaukakin sarki ta sabka akan sha'an wannan muba'i Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara haqiqa Allah ya yarda da mu'minai yayin da suke mubaya'a da kai ya rasulullah kalkashin uwaiti wasumiyat bai'atar ridwan kuma an bata suna ne da bai'atar ridwan wai bai'a ta ta yarda lima fi hadhihi al-ayati min ridha al-mawla 'azza wa jalla anhu saboda abinda yake cikin wannan ayat na yardan ubangiji mai girma da ɗaukaka da ya yarda wanda yake ya buwa ya yarda da su sababinta to shi yasa sai ce mata bai'atul ridwan mubaya ce ta yardan Allah tunda sababinta Allah ya yarda da su to shi wannan sahabin nan ma'ana shi wannan Jarsum bin Nashikin nan wanda kuma ake mishi alkunya da Abi Sa'laba to al-Khushani yana daga cikin wanda suka yi wannan mubaya'an nan da Annabi Allahu akbar wa hukiya kuma an yi hikaya an jirsumi daga shi jirsum kinnan wanda zai ruwaito hadisin nan annahu kana yaqulu ya zamanto yana cewa inni arju Allah yahniqani Allah in ni dai ina lalle ne ni ina kamna kar Allah ya shake ni kama arakum tuhnaquna inda al-maut kamar da nake ganin ku ku ana shake ku a wajen mutuwa fa bainama huwa yusalli kawai wani lokaci yana cikin sallah da ya zamanto yana cikin sallah iz qubida shikenan sai aka zare ran shi wa huwa sajidun shi kuma yana cikin sujada fara'at ibnatuhu sai iya shi ta gani fin naumi a cikin kwana anna abaha qad mata cewa babanta ya rasu fasta ya qazat fuzatan sai ta falko tana firgice fasta ya qazat sai ta falko fuzatan tana tana firgice fanadat aina abi sai ta yi kira ta ce ina babana qila laha fi musallahu aka ce yana wurin sallar shi fanadatu sai ta yi kiran shi da ta zo falam yujibaha sai bai bata ba amsa shikenan kawai fa atatuhu ta zo wurin shi fa wajaratuhu sajidan sai ta same shi yana mai sujada fa harrakatuhu da ta motsa shi fa saqata majitan sai fadi yana mace wa kana dalika bi sham wannan kuma ya kasance ne a kasan sham sanata 95 shekara ta eh gomiya tara da biyar kuma an ce ya ruwaito hadisi kamar hadisi arba'in daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su wannan hadisin da zamu karanta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi idarsun kin nan yace daga ma'aiki ya amso daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi ya ce inna Allah ta'ala lalle ne Allah madaukakin sarki farada fara'ina ya farlantar da wasu faralloli ma'ana ya wajabtar da ita akan bayan shi kuma ya tilasta musu cewa lalle ne su tsaya a kanta kuma dukkan farilloli ko wanda suke na kai wanda dole ne ka yi su wani bai sabge maka irin su sallah da zakka da azumi ko kuma farillolin na isuwan ma to dole ne a samu su daga cikin musu su kaman sallar janaza da mai da sallama da horo da aikin alkhairi da hannu da abu wanda yake mummuna kaga su wa'annan farilloli ne amma na isuwa in wani yayi ya sarke maka amma su wa'incan na farin farloli ne na kai irin su sallah da su azumi da zakka wanda wani bai iya sarke maka Allah ce to eh manzon Allah su sami ce lalle ne Allah ya farlanto in su farloli fala tudayyuha dan haka kar ku tozartar da ita kar ku tozartar da ita kenan ka koyi sako-sako wajen bada ta kar ku barta bar dai ku tsaya wajen bada ta tunda Allah ya farlanta muku kuma abin da ya shahi abubuwan da suke da lokaci ne kar ku jinkirtar da lokutansu kamar irin su sallah dan an ce sahha ya inganta annahu alaihi salatu wassalam cewa ma'aiki kira da amince Allah tabbata a gare shi ra'a lailatul isra'i ya gani a cikin daren da yayi isra'i sallallahu alaihi wasallam qauman annabi ya ga wasu mutane turdahu ru'usuhum ana ana ana kansu ana ana ana ana ana daka kansu ana haskawunan su ay tudaqqu wa tuksar ma'ana ana ana daka ta ana ana hasaka kullama urbihat ko da yaushe aka aka aka kwankwatsa kan nasu adat kama kanat kuma sai ta komo kamar yadda take da a sace maido ta kamar yadda take wala yuftaru kuma ba a gashiyawa ma'ana ba a bari la yu'akhkharu anhum zalika ba a jinkirta musu da wannan a kwankwatsa kan kuma sai a sake mai da shi da yanke kuma a sake kwankwatsa manzon Allah lokacin da ya Isra'i ya ga wasu mutane ana musu haka nan faqala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man haula ya jibril su wane ne waɗannan ya jibril kala sai mala'ika jibril ya ce haula alladhina su ne waɗannan wanda tatafaqalu ru'usuhum an as-salati al-maktubati su ne wanda kawunan su suke musu nauyi game da salloli na farilla wa ma zalamahum Allah shay'an kuma Allah bai zalunce su da komai wannan kawunan nasu da suke musu nauyi basu da nishadi da jin daɗi da yin kokari cikin sallah daga lokacin sallah yin sukan siya musu nauyi ba su yi daban suka yi da ma ba don suna so ba kan siya musu nauyi to Allah zai rotsar da wannan kawunan ya su ya kwankwasa su wal jihar billah da haka mu kokari da kulawan sallah ko mu yi ta cikin himma cikin so cikin lokacin ta cikin jami'in ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa hadda hududan kuma Allah ya iyakantar da wasu iyakoki ko kuma ya ajiye wasu dokoki eh dan haka fala ta'taduha kar ku ketara ta to za ta iya ɗaukan iyakoki ma'ana iyakoki a kone wanda ya tsira kuce kakku huce na haka kakku ketara ko kuma za ta iya ɗaukan ma'ana haddodi ne a wasu abubuwan da ajiye na dokoki na in kuka yi wallahi za za a muku wannan abun to su ma iyakokin ne tunda za su tsare ku in aka ce wanda ya sha giya za a mishi kaza wanda ya sata za a mishi kaza wanda ya kaza ai su ma za su hana ku ku yi wannan abun saban kenan su ma kamar da iyakokin da Allah da haka duka fassarorin za su dai kenan Allah ya iyakantar da wasu iyakokin shi ko ya ajiye wasu dokokin shi ko ya ajiye wasu haddodin shi wanda in kuka yi wasu laifuka za a yi to da haka fala ta'taduha ka ku ketara wannan iyakokin nan eh da Allah ya muku eh da haka kuma irin yadda ya tsara su in gami da haddodin ne to kar ku kara komi kar ku rage komi irin yadda ya faɗi hakan za ku to in abin da ya shahi haddodi ne to suna da dama yake wa alam ka sani annal hudud cewa haddodi wanda Allah ya ajiye kamar wani doka wanda Allah ya faɗi cewa aka yi laifi kaza ayi kaza mutanawwi'a iri iri ne min ha daga cikinta haddin zina akwai haddin zina وهو الرجم شيني أجنجي شيء متهر أكشيشي إن كان الفاعل محسنا إن يزمنتو وندي أي كتن كتن جيني معنا وندي أي أوري أي أوري إلى النحل الكما أم كنت أورا تزوان نن إن يزنا جنجي فيش زي هر أكشيش to banda kuma wanda ake ma rajum akwai kuma wal jildu ayi ayi ayi ayi ayi jalbi mi'atan a bulale mutum bulala ɗari wata garibu kuma a bakwantar da shi ma'ana a kai shi can ila masafatar ƙasar har zuwa wurin da ya kai tsawon masafa ta ƙasar a kai shi ya yi kasan shekara aman shekara guda in kana bayan musanin in ya zaman ba wanda ka tangagge ba ne ma'ana wanda bai ba aure kenan mai auren da ya yi zina a shishife shi wanda bai ba aure ya yi zina a mashi bulala ɗari kuma a kai shi can wani wuri ya kasan shekara guda kuma daga cikinta akwai haddus sadaka akwai haddi na sata shine wa huwa qat'ul yadi al-yumna shine a yanke hannu na dama fi awwal marratin in yayi sata ta farko wa rijl al-yusra kuma a yanke mishi kafa ta hagu fil marrati thaniya in ya sake yin sata ta biyu wal yad al-yusra kuma a yanke mishi eh hannun shi na hagu في المرة الثالثة إني ساتا تأكو أكرو نأكو والرجل اليمنى كما ينكي مشي كفشي تداما في المرة الرابعة أسكن كرو نهد إني ساكن ساتا تهدو kenan haka ake ana sassabawa kuma yanke wai ta hannu ana yin ta ne daidai wuyan hannu ta kafa kuma daidai idan sawu to don haka akwai kuma min ha daga cikin tahaddul qazfi haddi na na ƙazafi mutum imam ta ƙazafi bi zina da cewa ya yi zina wa huwa samanu na jilda shi kuma za a yi za a yi za a yi bulala tamanin da haka wannan abubuwa duka iyakokin da Allah ya mana annabi sai to kar mu ƙetarar da su eh kar mu ƙetare da su mu tsaya nan inda Allah ya tsaya mu sannan kuma in ana nufin cewa dokokin da ya faɗi na haddodin nan na sakamakon wani laifuka in ana nufin kar mu ƙetare su ma'ana kar mu rage wani abu kar mu ƙara su to mu zartar da su irin yadda Allah ya faɗi in kuma ana nufin iyakokin ga inda Allah ya mana kar mu ƙetara abubuwan da ya hana ne ya hane mu to kar mu ƙetara ala ayi halin dai kowannan umarni ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi wa harrama ashiya'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya haramtar da wayansu abubuwa Allah ya haramtar da wayansu abubuwa dan haka fala tantahikuha da haka kar ku keta ta ma'ana kar ku aikata ta abin abubuwan da Allah ya haramta to kar ku keta ta ku kusance ta ku dinga aikata ta kar ku yi haka wa sakata an ashiya'a sannan kuma Allah annabi ce kuma Allah ya yi shiru game da wa'ansu abubuwan su kuma bai sabka da wani hukunci ba game da su akan annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa rahmatan lakum dan jin kai gare ku ghaira nisyanin annabi ce ba mantuwa bane Allah yayi da yi shiru akan su ba mantuwa bane yayi da haka san Allah ya farantar da abubuwa ya wajabta mana da su kuma ya ajiye waɗansu dokokin shi wanda ya kamata mu yi aiki da su to kar mu ketara su kuma ya haramta abubuwa to kar mu keta su ma'ana kar mu aikata su kar mu hau kansu mu aikata su sannan kuma ya yi shiru game da wasu abubuwan su bai farlanta ba kuma bai haramta su ba to su wa'innan abubuwan da haka kenan tun da bai haramta su ba kenan ba za a yi hukunci ba akan wanda ya aikata su tun da bai wajabta su ba kuma ba za a yi hukunci ba akan wanda ya bar su wannan abubuwan da Allah ya shiru a kansu to wannan annabi ce rahama ne gare mu rahmatan lakum jin kai gare ku ghaira nisyan ba wai mantuwa bane da yi shirin nan sai dama shi Allah bayya shiru la yadullu rabbi wala yansa ubangiji na bayya bata kuma bayya mantuwa wani kuma Allah na cewa ma kana rabbuka nasiya da haka Allah bai mantuwa to sai annabi ce fala tabhasu ana da haka kar ku yi bincike game da ita abubuwan nan da Allah ya shiru game da su kar ku yi bincike na farilla ga suna ya bayyana su na haddodin shi dokokin shi da iyakokin shi ya ajiye muku ga yadda suka yi kaza kaza kaza kaza kaza an kuma hukunci ne in mutum ya kaza ga yadda zai kaza to abubuwa na haram kuma ya haramta su ya gaya muku kar ku keta su kar ku yi amma abubuwan da ya shigo a kansu ba manta ba ne kar ku yi bincike a kansu to wannan Allahu alam wa'insu sun ce ana nufin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin ne wahayi yake sabka kar ku je kuna bincike akan wasu abubuwan da ba a haramta muku ba dalilin binciken ku kuma aya ta sabkar da ta haramtar da muku eh eh wasu kuma suka ce a kawai gaba ɗaya ne ake nufi ba zamanin annabi har har a gaba ma da abin da Allah bai magana akan shi ba kar ku yi ta yin bincike ku yi ta yin bincike har ku jama kanku matsala kuma yana daga cikin wanda in kama a zamanin annabin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa inna a'zamal muslimina shirman lalle ne mafi girman musulmai wajen zinubi wajen zinubi a cikin musulmai wanda yafi su girman zinubi man sa'ala an shay'in shine wanda ya tambaya akan wani abu lam haram wanda ba a haramta shi ba fa hurima sai aka haramta shi li ajli mas'alatihi saboda tambayar shi dai Allahu akbar to kaga kenan wannan ai kenan da haka ba a san bincike akan abin da ba a yi magana ba a kan shi kuma ya inganta cewa halakal mutanatti'una cewa mutanatti'una sun hallaka yace kuma sai mai tafsiri mai fasara ce wal mutanatti'u abinda ake nufi da shi al bahasu amma la ya'ni shine mai bincike akan abin da ya shafi shi ba wai menene kaza menene kaza mutum ya dai binciken abin da ba faruwa bai kuma abin bai shahe shi ba kwata kwata kawai daidan yawan bincike to nan ba a san hakan dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace min hasan islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyawun musulmin mutum barin shi abin da bai shafe shi ba yawwa eh dan haka ba a san yawan bincike akan abubuwan da Allah bai yi magana akan su ba kamar da annabi ya faɗi ba mantuwa bane kamar da Allah na cewa ma la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum eh kar ku yi tambaya akan wasu abubuwan da in za bayyana ta gare ku to za ta cuce ku za ku ji babu daɗi da haka ba a san yawan bincike abin da ya zamanto wajibi a tambaya akan shi shine abin da ya shafe ka ya faru gare ka ko kuma ka san ya faru ba shakka ya faru kamar kai mai sana'a ne ka san kana so kai tambaya akan sha'anin sana'a ko wani abun da yake na sallah ko wani abun da yake na ibada dai kana jin tsoron abin ya abu ku baka san yana hukunci shi wannan duka wajibi ne ma kai tambaya balle kuma abin har ya faru to yanzu wannan dole ne sai mu yi waccan ayar da take ta fasalu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun yawwa ku tambaye ma abuta sani idan ku ba ku sani ba amma abin da bai shahi ka ba kwata kwata kwata kwata kuma ba a faruwa bai kawai dan bincike wai menene kaza to wannan ba a san haka nan ba a san tsanantawa abinda Allah bai kallafa mana ba to mu kar mu kallafa ma kan mu shi mu kawo wahala gare mu tare da cewa shi kuma Allah sauki yake nema a tare da mu to ina fatan Allah tabaraka wata'ala ya taimake mu wajen yin aiki da wannan nasiha wadda take mai ƙayatarwa da annabi ya mana wadda ya tuna mana da cewa akwai abubuwa wanda Allah ya farlanta mana kar mu tozartar da su duka abubuwan da muka zana irin su sallah da azumi da sauransu da sauran abubuwa waɗanda suke na mu'amala wanda Allah ya farlanta mana akwai abubuwan da Allah ya farlanta mana na ibada mu tsakanin mu da shi akwai abubuwan da Allah ya farlanta mana na zamantakewar mu da mutane gaskiya da adalci da sauransu to duka annabi kar mu tozartar da su haka kuma annabi ya tuna mana cewa Allah ya iyakantar da mana iyakoki kar mu ketara su kamar dokokin shi kuma da yayi to yadda yayi su kar mai ƙari kar mai rage haka kuma annabi ya tuna mana sallallahu alaihi cewa Allah ya haramta mana abubuwa da haka kar mu keta da ma'ana kar mu aikata ta abubuwan da Allah ya haramta mana annabi ya mana wannan nasiha sannan kuma annabi ya ce to Allah ya yi shiru game da wasu abubuwan dan shin kai gare mu ba mantuwa ba ne da haka kar mu bincike akan ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh